العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ومن قال من العلماء أن قول الصحابي حجة فإنما قاله إذا لم يخالفه غيره من الصحابة ولا عرف نص يخالفه ثم إذا اشتهر ولم ينكروه كان إقرارا على القول فقد يقال هذا إجماع إقرار إذا عرف أنهم أقروه ولم ينكروه أحد منهم ولم ينكره أحد منهم وهم لا يقرون على باطل وأما إذا لم يشتهر فهذا إن عرف أن غيره لم يخالفه فقد يقال هو حجة وأما إذا عرف أنه خالفه فليس بحجة فليس بحجة بالاتفاق وأما إذا لم يعرف هل وافقه غيره أم أو خالفه لم لم لم يجزم بأحدهما ومتى كانت السنة تدل على خلافه كانت الحجة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فيما يخالفه بلا ريب عند أهل العلم وإذا كان كذلك فمعلوم أنه إذا ثبت عن عثمان بن إليه أو غيره أنه جعل من المشروع المستحب أن يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته من غير أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم داعيا له ولا شافعا فيه فقد علمنا أن عمر وأكابر الصحابة لم يروا هذا مشروعا بعد مماته كما كان يشرع في حياته بل كان كما كان يشرع في حياته بل كانوا في الاستسقاء في حياته يتوسلون به فلما مات لم يتوسلوا به بل قال عمر في دعائه الصحيح المشهور الثابت باتفاق أهل العلم لمعبر من المهاجرين والأنصار في عام الرمادة المشهور لما اشتد بهم الجدب حتى حلف عمر لا يأكل ثمنا حتى حتى حتى يقسم الناس يقسم الناس ثم لما استقى بالناس قال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ويسقون وهذا دعاء أقره عليه جميع الصحابة ولم ينكره أحد مع شبرته وهو من أظهر الإجماعات الإقرارية ودعا بمثله معاوية معاوية, معاوية بن أبي سفيان في خلافته لما استقى لما استقى الناس فلو كان توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته كتوسلهم في حياته لقالوا كيف نتوسل بمثل العباس ويزيد بن الأسود ونحوهما ونعدل عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلائق وهو أفضل الوسائل وأعظمها عند عند الله فلما لم يقل ذلك أحد منهم وقد علم أنهم في حياته إنما توسلوا بدعائه وشفاعته وبعد مماته توسلوا بدعاء غيره وشفاعة غيره علم أن المشروع عندهم التوسل بدعاء المتوسل به لا بذاته وحديث الأعمى حجة لعمر وعامة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فإنه إنما إنما أمر الأعمى أن يتوسل إلى الله بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه لا بذاته وقال له في الدعاء قل اللهم شفعه فيه وإذا قدر أن بعض الصحابة أمر غيره أن يتوسل بذاته لا بشفاعته ولم يأمر ولم يأمر بالدعاء المشروع بل ببعضه وترك ببعضه وترك سائره المتضمن للتوسل بشفاعته كان ما فعله عمر بن الخطاب هو الموافق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان المخالف لعمر محدودا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم حجة عليه لا له والله أعلم
بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. barkan mu da wannan yammaci barkan mu da sake saduwa a wannan rana ta litinin yau ashirin ne ko ga watan zulhijja hijira ta ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari biyu da ashirin da tara wanda kuma ya zo daidai da sha bakwai ga watan sha ɗaya shekara ta miladiya dubu biyu da a wannan majalisi na mu na mako mako cikin karatun littafi mai suna fa'idatun jamila fi tawakkul wal wasila wallafar shaykhul islam ahmad ibn abd al-halim ibn abd salam ibn taymiya al-harrani al-dimashqi wanda ya rasu jira kama aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana kai bakwai da ashirin da takwas kuma wannan shi ne majalisun mu na na hamsin da biyar wannan shi ne majalisun mu na hamsin da biyar Allah ya ci gaba da cewa wa man qala min al-ulama inna qawla as-sahabi hujjatun fa inna ma qalahu idza lam yukhalifu ghayruhu min as-sahaba wa la urifa nafsun yukhalifuhu magana akan maganganun sahabbai yaushe suke zama hujja yaushe suke zama ba hujja ba wannan matsala ce da malamai da darewa suka yi ta tattauna ta yaushe ne maganar sahabin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za ta zama hujja mai lazimta yaushe ne kuma ba za ta zama hujja mai lazimta ba wasu malamai ma yi littafi na musamman a kan wannan matsala daga ciki akwai littafin ijmalul isaba fi aqwali sahaba ijmalul isaba fi aqwali sahaba wanda wani malami da ake kira Khalid ibn Fikan al-Ala'i wa rubuta ibn ibn Qayyim a cikin littafin sa إعلام الموضعين yayi magana mai zo mai tsawo akan hujjiyar da kawai sahabi a cikin littafin sa ila muwaqqi'in yayi dogon magana a nan wanda ita ce ibnu taymiya yake mana magana akan tabbulin da suka kusu usul fiqh sukan tabo magana akan wannan wanda ita ce maganar da ibnu taymiya ya yake yi tun wancan satin da muka fara karatu kusan satin da uku ne ita yake ta magana a kanta kuma a wancan satin da ya gabata mun dan bada a dunkule wato mun dan bada bayani a dunkule dangane da kashe-kashen maganganun sahabbai idan sahabi ya yi magana wannan magana ta shi ta kasu gida-gida idan sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka yi ijma'i akan wata matsala ba ku shakka an toshe bakin kowa kuma da zarar sun yi ijma'i magana su ta zama magana ce ne babu wata magana da ta saba wannan tasu to shi ke nan an samu abin da za a rike kuma hujja ne da babu wata hujja da za ta iya tasu da za ta iya kawo aya ko hadisi ka ce gashi ya saba wa ijma'i ba dan sabai ba za su yi jima'i a kan abin da ya saba wa alqur'ani da hadisin da Allah sallallahu alaihi wasallam idan alqur'ani ne su yi hadisin idan hadisan ne ai su suka wuce su wani ayi su yi jima'i a kan abin da ya saba wa alqur'ani da suka fahimta ko kuma ya saba wa hadisan da su suke zuwa da haka ijma'i sahabbai hujja ce wacce take nuna cewa duk wata fahimta da ta saba wannan fahimtar kuskure ce sannan sai ijma'in al-khulafa ar-rashidi idan halifofi guda hudu Abu Bakar Umar Uthman Ali Allah ya tsara musu yarda in suka yi ijma'i akan wata matsala bakin su ya haɗu ba a samu wani daga cikin su wanda ya saba ba to wannan ma hujja ce bisa magana marulin jaye ta malamai sabon nan guda hudu manzo sallallahu alaihi wa sallama ya yi musu shaida da cewa ba za su fita daga cikin sunnarsa ba ma'ana ba za su haɗu gaba ɗaya su fita daga cikin sunnarsa ba alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di arbu 'alayha bil nawajib wala haka maganganun su idan suka yi jima'i ba a samu ɗaya daga cikin su ya saba ba to wannan ma hujja ce kan a cikin addini babu abin da zai iya kure ta sannan sai maganar abubakar da umar wasu daga cikin malamai sun ce abubakar da umar sun suka haɗu a kan matsalar bakin su ya haɗu a kan ta wanda wasu sun zama ɗaya to wannan ma hujja ce saboda fadar nan manzo sallallahu alaihi wa sallam da yake zuwa da fadar domin da sai min ba'di Abu Bakr wa Umar wa tabu bin ladaini min ba'di Abu Bakr wa Abu Bakr wa Umar yi koyi da waɗanda za su zo ruhu a baya ba khalifofi na biyu a baya na Abu Bakr da Umar wannan ma wasu daga cikin malamai suna ganin hujja ce idan aka samu wa gawa ta abubakar da umar ta zama ɗauki ba a samu sabani ba ko da ko za su zama to magana za su zama ita ce a gargama ta sama da magana da su to sai kuma maganar da wani sahabi zai yi maganar kuma ta shahara ba tare da an samu wani sahabi ya masa inkari ba ba samu wani sahabi kuma ya kaba masa ba ko a samu wani sahabi ya yi masa ya yi fatawar da ta saba wa tashi alhalin kuma magana tashi ta shahara don an san da magana an ji san da yadda take ya yi ta a gaban hindun ko a masallacin juma'a yayi an sa masa ofin tare yana murna kaga ana tsammanin abai da dama sun halarci masallacin juma'a na kan da sai ya kaga wai sai wani fatawa ko ya aikata wani aikin da yake nuna wani fatawa ko wani hukunci na shari'a ba a kuma samu wanda ya saba masa ba to a nan ma magana ta a bisa magana mafi rinjaye ta malamai suna cewa wannan magana ta shi hujja ce wannan wasu malamai sun kira shi ma al-ijma'u wa ikraru wa al-ijma'u sukuti kamar shirin da suka yi din nan ijma'i ne gamsuwa ce akan cewa abin da ya faɗa daidai ne musamman ma yadda aka san sahabbai idan har mutum ya saba wa nasin Allah da manzon sallallahu alaihi wasallam kaga kara to ba sa jin dare dare ko tsoro ko kunya su fito su masa inkari wannan tabi'a ce da aka san sahabbai da ita ba sa jin tsoro la yaqabula billahi la malaika ba su jin tsoron zargi mai zargi inda ya shafi addinin Allah ne kuma har aka faɗa abu kuma suka yi shiru ba tare da wani ya ja ba to alamar cewa duk sun gamsu sun amince wanda ita ce gaskiyar suka ce malamai da dama da suke wanda su ne jumhur ulama jumhur fuqaha waɗanda suka saba wasu ɗin kaɗan ne daga cikin malamai waɗanda suka saba ma wannan ra'ayi yan kaɗan ne sai wasu kuma daga cikin almutakallimuna su ne suka saba amma na ɗaukakin malamai abin da suke cewa idan sahabi ya yi faɗin magana ko magana ta shahara kuma ba a samu wani sahabin ya fito ya kalubalance shi akan magana ba ko magana ta zama hujja babu abin da zai koyi to sai idan yayi yayi magana wacce ba ta shahara ba amma ko ba a san wani ya saba masa ba ba a samu kuma wani nasi daga daga alqur'ani ko sunna wanda ya saba ma wannan magana ta ce ba to nan ma malamai suna cewa babu shakka magana ta gargaza ta ce wannan shi ne ra'ayin Imam Malik Imam Shafi'i da Imam Abu Hanifa da imamu shafi a maganganunsa na da da taimakon maganganunsa da sababbin maganganunsa don ana cewa wannan shi ne ra'ayi duk da cewa wasu suna sun kai wasu maganganu daga imamu shafi da suka saba ma wannan amma magana mafi rinjaye wanda ya kamata a jingina wa shafi shi ne yana tare da jiyo a wannan matsala kamar yadda al'alai ya faɗa a cikin littafin sai imar sahaba kuma ibn qayyim ya faɗi irin wannan a cikin da ilahun mafi masu ke da rinjaye ba cikin wannan matsala idan har sahabi ya yi wata magana duk da bata shahara ba amma ko ba a samu wani abu ya saba masa ba ba a samu wani sahabi ya yi wata wata tsanin tashi ba sannan kuma a samu wani nasi kala da ya saba wa nashi ba to shi ke nan magana ta ana ita ma abin da ya wuce so kuma lokacin da sahabi zai faɗi magana nassan alqur'ani ko sunna ya saba wa magana ta to babu shakka babu wurin kana ma ya illa illa ko za ku ja kan cewa nassan alqur'ani da sunna da Rasul sallallahu alaihi wasallam su ne a bangaren a nan fatawar sahabi idan ka saba wa nassin hadisi kana sahihi to za a bar fatawar sahabi a saba hadisi ko ko saba wata aya kara wanda ga yadda duk al'umma ta fahimce ta idan sahabi ya bata wata fahimtar daban to za a bar ta ya fahimtar a kara wannan magana ta a sama hadisi ko aya ta alƙur'ani fatan da ya wuce game da kuka gani a ibn taymiya ya kawo wannan misalai a kan wannan ko kamar wa kamar abokan ko da yake na a idiyar da marayinsa da azumi ya ce ba abinci bane ya ce ba abinci bane ba abin sha ko bai ba da zai yi ta yin sahur sai ya ga rana ta fara kudu ya san bai gani kaga wanda ya saba wa jumhurin ijma'ul umma ba ka anan kaga ba za a ɗauki magana ba ko aikin ka a yi hujja da shi wanda duka ga yayi wannan to bai fahimci yadda malamai suke wato bayanin shari'a to sai kuma kaso na ƙarshe wanda shi ne lokacin da sahabi zai faɗi wata magana wani sahabin ya saba mata sahabi ya faɗi wata magana wani sahabin kuma ya saba mata wannan maganar babu nasi karar a kanta inda da nasi karar ta kawo babu maganar wa za a to idan babu nasi a nan ne ijtihadi yake da dawar tsanai ta karauta malami ko malami ko bai sai ya duba ya ga cikin maganganun nan guda biyu na wannan sahabin da wancan wace magana ce wasu nassoshi na shari'a suka kusance ta ta kusa da rubi shari'a to sai ya rinjaya da ita amma kuma ba matsala ce da za ta sa a kayan tsayar ba ba ta da jijiyar zuwa a ainihin rika tada kura a kanta matuƙar dai babu da su karala wani da ya ce kaza wani kuma ya ce kaza to a nan kowanne sai ya duba ya ga wacce magana ce ta kusa da ruhin shari'a idan wani ya saba maka akan wannan shi kuma ya magana ta wani sahabi ba abin da za ka yi masa inkari a kai gudu tunda a nan babu nasin da zai raba kanta illa iya aiki na gida to wannan shi ne kashe-kashe na maganganun sahabbai lokacin da suka yi yadda za ka fahimce su kaso nawa ne za ku yi mini yawa ya ci babbar ruwa ya yi ya ne ya yi ya ne to alhamdulillah to wannan shi ne abin da yau jami'a yake ce mana wannan kana bin al-ulama wanda ya faɗa daga cikin malamai yace inna qawla sahabi hujja maganar sahabi hujja ne wasu malamai sun yi wannan magana to maganar sahabin manzo Allah hujja ce fa inna ma qalahu to ya faɗi wannan magana ne idza lam yukhalifu ghayruhu min as-sahaba idan ba a samu wani sahabi ya saba masa ba wala urifa nassun yukhalifu ba a samu wani nassi ya saba masa ba ثم إذا اشتهر ولم ينكروه sannan idan ya yi magana kuma ta shahara bayan babu nassin da ya saba mata babu sahabin da ya saba sannan kuma maganar ta shahara wa lam yunkiruhu sahabbai da su yi inkarin wannan ba kana ikraran alal qawli kamar sun yi ikrari ne sun yarda da magana faqad yuqalu ana iya ce hadha ijma'un ikrari wannan ijma'i ne ikrari wato shi ne ijma'a sukoki an yi sun ji amma ba su ja ba ba su musa ba to kamar su amince sun da a wancan lokacin ba a san su da yin mujamala a kan addini ba kana ji ana yi ba daidai da kushin mun san wanda sai a zamanin mu da abubuwa wanda abin da muna fice yayi yayi kamari a cikin zukata malami yana jin ana yin ba daidai ba sai da zai magana don kada a zarge shi ta ce masa shi ma ya zama kuma ta ce shi ana yin da ana kaka a ran ka ya san aka kuɗi da shi wakila da wasu hayat wasu ke bantattu wasu santansa da abin da mutane da suke faɗa mutum gani a haka wani fito alalan a ji shi ba wakila ma sai a ji shi yana goyon bayan abu da dama akwai wanda suke malamai ana tare da su ko san abin da ake yi ba daidai ba in ka keɓe da su za su gaya maka ba daidai ake yi ba amma ko a su fitowa ba kawai da tsoro ko su saboda kada a jefa su cikin wata ƙungiya da ba ta son a ce suna cikin ta sai su haƙura a aikon a daidai wasu laji ba wancan lokacin ba haka abin yake ba sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda ana yi ba daidai ba ba shi yake ce ba ba daidai ake ba kuma kowane ne wannan ko da shugaba ne zai yi ba daidai ba suna masa inkari ce faqad yuqalu hadha ijma'u al-iqrari idza urifa annahum aqarruhu idan an fahimci cewa sun tabbatar da abin wa lam yulqihu ahad minhum babu wani wanda ya inkari ya musanta abin wa la yuqirruna ala ba'd sahabbai ba sa bar mutum ya yi ta tafiya akan ƙarya ba sa wannan la amma idan lam yashhadu amma idan maganar ta sahalun ba ta shahara ba فهذا إن أعرف أن غيره لم يخالفه وأن إذا شيء ما أعرف cewa babu wani da ya saba masa a kai faqad yuqal to shi ma ana iya ce hadha hujja wannan ma hujja ce ya faɗa ba a saba masa ba ba a samu wani ya ba ko wani nassi ne ya saba ba ga to nan ma a iya cewa maganar sahabi ta fi dukkan wani kiyasi da za ka yi za ku ga imamu shafi'i yana cewa kiyasi ko da ko kiyasi ne sahihi idan ka samu maganar sahabi ta saba wa kiyasi to maganar ta samu a ɗauki kiyasi ne yanzu kamar matsalar kashe rabi mai ibada in an jibiri ya ce aka gargara mu a kashe shi ko ba a kashe shi abinda imamu shafi'i ke cewa ba dan abinda aka ji daga wurin abu da wannan ya ce kada a kashe rabi to ni a gani na ya kamata a kashe shi amma saboda maganar da aka samu da sai da abubakar ya ajiye na shi kiyasa yana ganin a baka kyale ra'ayi sai da abubakar ya tsaya da shi to kana kenan suna gabatar da kaulin sahabi ala qiyasul jali an gane ko وأما إذا عرف أنه خالفه فليس بحجة بالاتفاق أما إذا تعبير مجمع wani sahabin ya saba maka to magana ɗaya daga cikin ba za ta zama hujja ba sai wanda nasi ya goya wa baya ta iya yiwa wancan sahabin shi ne daidai wannan kuskure ko wannan ne daidai wancan kuskure duk zai ta iya yiwa ba ka ba za ka iya cewa maganganu biyu masu kawo da juna na hujja ba sai ya zama an kautar da kai da abin da zai yi kamar ta Allah da shi ba a ce wani ya ɗan sahabi ya ce yi kaza wani ya ce kakkai a ce kuma duk sun ne da suka lalace ka to ya za ka yi aiwatar da abu wani ya ce ayi farko ya ce ka ayi kuma a ce duk kowanne hujja ce a kanka kana an bautar da kai da abin da ba zai tabba kuma ba zai aiwatu ba wanda kuma babu shi a cikin addini la yusallu Allah wa nafsan illa wusa وأما إذا لم يعرف هل وافقه غيره أو خالف أو خالفه لم يثبت بأحدهما أما إذا ما أحسن أنت أو مجالة ولا سهل amma har zuwa yanzu ba a gama bincike ba shin akwai wanda ya rai masa goye goya masa baya ko kuma shin akwai wanda ya saba masa har yanzu ba a gama bincike aka tantance wannan ba to ba za ka iya tabbatar da ɗaya daga ciki ba ba za ka iya cewa wannan magana ta zama hujja ba za ka iya cewa hujja ba ce wa mata kana sunna tadullu ala khilafihi to kuma da zarar an samu sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta saba wa maganar shi wannan sahabin kanat al-hujjatu fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam hujjar ne ta zama a cikin sunnar manzon Allah take la fi ma yusalifuha ba a cikin abin da ya saba wa sunnar ba kaga kenan zai zama maganar manzo Allah ita ce hujjar ba maganar sahabin ba bila raibin inda ahli ilmi wannan magana ce da za mu kokonto a gurin waɗanda suke ma abota to wani kuma ya ga wannan shi kula dan ya dawo kan hadisin Usman ibn Hudayr ina jin ba amma ta ba kan cewa wannan hadisi shi ne zai dawo wannan maganar to ya dawo bayan ya gama karrara maka waɗannan ka'idoji wata kila yana fahimtar yanzu ka gama zama malami a kan to ba abin da zai faɗa kuma ba za ka ga ba ka gani ba ba idan kana kazalika to idan abin haka yake ko akwai wanda yake ganin ba haka ba haka din yake to idan haka abin yake fa ma'lumun abu ne sananne annahu idza sabata an usman ibn hunayf idan ya tabbata domin abin kun bai tabbata ba baya ya ga maka maganar wannan cewa usman ibn hunayf ya koya ma wani yayi tawassuli bayan wafata annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan addu'a ta maka wannan ko cewa ya zama da wani da yake ta kai kawo zuwa ga fadar sai da Usman sai ma ki damar yayi tawassuli shi ba kamar yadda makawan da yake tawassuli wanda ibn Taymiyyah ya kawo wannan hanyar ko ya rushe ta fuskar Islami to da a ce ba ya tabbata Usman ibn Hunayf sahabi ne kuma ya ba shi wannan damar to ina za ka aure wannan maganar ko wannan aikin da shi ko da ne za ka aure shi shi da za ka aure shi da wannan ka'ida da ya zama za ka bayani ya ce maka idan sabata ba za abin da za ka bata ba to amma wani lokaci jadali in ana so a gaba gamsar da kai a tushe maka duk wani gamsar ce ce ce to sai a ma yarda da wani abin da ba haka yake ba ce to an yarda din ma a je ya ma je ya ya yi kun ya ce a yi a fahimta shi ne idan sabata wannan sharafin da ya sa dan bai tabbata ba mu a wurin duk wannan ne jadali rasul ne jadali masjid ne jadali domin ya gina ya gina maka cewa wala ya tabbata malam da ulai ya ce a je ayi tawassuli din da shi wannan addu'ar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya wa wannan makamu yayi tawassuli da addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah ya anshi addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi maka aka samu kuma daga baya Uthman ibn Hunayf ya ce wani ma zai iya tawakkuli da ita duk da cewa bayan wafatin manzon Allah ne babu addu'ar manzon Allah dangane da wannan mutumin to da za a samu haka din shi Uthman ya faɗa ko wani sa annahu ja'ala min al-mashru' al-mustahab ya sanya cewa yana daga cikin shari'a wacce kuma ake son aiwatarwa an yi tawassala bin nabi sallallahu alaihi wasallam ba da mawdu'i a yi tawassuli da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan mutuwarsa min ghairi an yakuna annabi sallallahu alaihi wasallam dadiyan lahu ba tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zan mai yin addu'a ga wannan mai tawassulin ba wala shafi annabi ba tare da kasancewarsa mai nema masa ceto ba tunda yace ba da mautihi ya gama magana to amma dan zai tsara fito maka da abin shi ya sa ya ce da shi min ghairi an yakuna annabi dariyan lahu wala shafi annabi فقد علمنا أن عمر وأكابر الصحابة لم يروا هذا مشروعا بعد مماته ومن ذا هو منتم cewa sai na Umar da manya-manyan sahabbai su ba su ga cewa wannan shari'a ce ba bayan rasuwar manzo sallallahu alaihi wa sallam kamar kana yi shari'a fi hayati kamar yadda aka haka lokacin yana dare in ba manta ba hadisin da rasul ba da amma kunga yace da lokacin manzo sallallahu alaihi wasallam da dare muna tawassuli da shi ne ne tawassuli da shi da manzo da yi musu bari su je su yara Allah ya addu'a kamar da sanin hadisi al-ali ya shigo ala durba ya ce Allah zai duba ayi addu'a ban da ran duk dabbobi sun halaka gari ya bushe babu amfani gona ayi addu'a Allah ya kawo kaga tawassuli ne da addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam sun san Annabi yana musu addu'a lokacin yana nan kan kanu bayan rakwata sai suka nemi abbas sai suka yi tawassuli da shi ma'ana sai suka nemi ya zo ya addu'a wanda yanzu wanzu sallallahu alaihi wasallam baya tsakankanin su da zai yi mana addu'a yanzu amma ga asibiti makusancin sa suna da aƙidar cewa salihin mutum ne bawa Allah ya nuna zai kai mana addu'a وقال علمنا ان عمر واكابر الصحابه لم يروا هذا مشروعا بس غشي واسي توسل الى ان بايع متوسل الشرع بل كما كان يشرع بها كما يند سكي لوكتي yana dare bal bari wannan magana kafin bilis iska fi hayati ya tawassalu da bihi lokacin da yake dare a sallallahu alaihi wasallam suna yin tawassuli da shi wajen neman shayar da kai falamma ma lam yatawassalu bihi yayin da ya rasu ba su yi tawassuli da shi ba bal قال عمر أبن ما عمر يكي فلا في دعائه الصحيح المشهور أعد أرسى سيديا وشكما تشهر الثابت كما تكي تبتتشيا باتفاق أهل العلم جحد ورما نبي باب ولد إجاء تبتتر ولد نبي سيدنا عمر بما عظم من المهاجرين والأنصار يكما ينتا أبغان dandazon mutanen makka da suka yi hijira da kuma jama'ar al'ansar mutanen madina da suka taimaki annabi sallallahu alaihi wa sallam sai adin ramada a lokacin da da aka yi fari lokacin da aka yi fari fari mai tsanani a madina wanda har ta kai mutane suna ainihin cin ganyayyaki da busasshen kashi wanda an riga an gama amfani da shi a jiya a baka a dafa a ci saboda yunwa wannan shekara da aka yi wannan yunwa na tsananciya da mashkar da bai bai jan yayin da fari ya tsananta gare su hatta halaka umar wanda har ta kai sayyidina Umar yayin rantsuwa ya rantse da Allah la yaqulu sabnan hatta yuqsala nas to wallahi ba zai kara cin wani abu mai maiko ba har sai mutane sun samu wadata sun samu wadata sai yalwa ta samu kun adalci ce wallahi ba zai kara cin wani abu mai maiko ba sai mutane sun samu abinci ya wadaci jama'a amma sai ka ga kuma a irin wannan marar da mutane sun yi wahala suke galafai da ga mutum shi kaɗai ka ga suka tuye shi yana biyu yana nauyi ko ba ma yake ba cikin hankali ne saboda yunwa saboda fasara saboda salwai saboda azaba saboda wahala mutum ya taso ya tashi tun sa dai na kasuwa har magariba ka ga abin da zai tunda zai mutum kansa yara su suna ta zuwa da kuka saboda yunwa amma taimakon zo a ji an rasa a cikin irin wannan mara kuma sai a sukanta a kwatanta wani dalili da ya kama da kuma gaskiya bai dace ba domin in kai haka ka rage sai da ubar martaba wanda bai san yaya sai da ubar ya zuke ba abin da zai zaci cewa a shi lokacin sai da ubar kuma haka aka sha wahala aka koje domin kai ka ga irin wahalar da ake sha kuma an ce maka shi ma sai da ubar haka ya zuke ka sai da ubar ba haka ya zuke ba ba haka yi ba mulki ne wanda yake cike da adalci wanda duk duniya ta yaba babu wanda ya taɓa ja kan mulki abokan adalci sai na umar hatta halafa har yayi rantsuwa da Allah la yaqulu sannan hatta yuqsada nas to wallahi ba zai ƙara cin wani abu mai laiko ba har sai mutane sun samu wadata ثم لما استقبل الناس yayin da ya fito jama'a gari aka fito za a nemi Allah ya taimaka ya bada ruwa ya shayar da wannan fari a lokacin sahabbai sun fito muhajiruna da al'ansar sun fito a lokacin kala yace Allahumma inna kunna idza ubdidna natawassalu ilayka bi nabiyina fi tadqina ya ubangiji mun kasance idan an mara fari mukan nemi kamun kafa da annabinka sai ka shayar da mu ana su je su ce yi mana addu'a ya rasu da Allah ya bari daga hannu ya addu'a ubangiji ya mana ruwa wa inna laka wasalu ilayka bi amri nabiyina fasina to yau ga mun zo muna kawo kafa da bawan annabin ka ka shayar da abinda aka yi wato cewa ba zai da faɗa yana cewa ya ubangiji bala'i bai taɓa sauka akan bayan ka ba sai sai dan wani zunubi da suke sannan kuma ka taɓa kai ne wa mutane da la'in da ya sauka a kansu da sai bayan sun tuba ya yi wani da mun tuba gare ka ya yi ne kaɗai tuba da wannan bala'i addu'a a tsaye a lokacin ba wai yana zaune a gida ake koyo su da shi ba a yana gudu bayan ya gama bayan sai na a umar ya gama gama ta da shi cewa ga shi ya Allah kun zo za mu kawo da shi ka karɓa addu'a sai kuma ya ba shi dama ya addu'a خلقنا فيسمعون إن يا أدعاء مسألة وهذا دعاء هذا ولا الدعاء أقره عليه جميع الصحابة بس بيت يرجع عمر أبن دي ما هو يتعبين يا عمر أي الماذا يتعبين لما دعنا أي لا أنت على جنب أي لا زيارة ba wani sabi da ya faɗa a lokacin gashi yana cewa a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin muna tafiya da shi yau ga ban rabbi ko sallallahu alaihi wasallam bai yiwa a wannan lokaci da ake cikin tsanani da wahala da musiba sai na Umar yana da asba na yaye wannan fitinu guda a wannan musiba sababi guda biyu yana da sababin da yake al'aqwa da wanda kuma yake nuna mu sababin da yake mai karfi da wanda bai kai shi karfi ba ya saki mai karfin ya kama mara karfin inda a ce tawassuli da Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar da masru'u ne a wurin sai na Umar da ba zai saki tawassuli da Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma yi tawassuli da Abba babu shakka in ya haka to ya saki igiyar da take mafi karfi ya kama ne ya kama wanda bai kai ta ba to kaga ashe barin sa ga ga tawassuli da Allah sallallahu alaihi wasallam bayan rasul Allah da mashhur bane shi yasa ai ko ba da mashhur ne wanda yake tawassuli da sallallahu to walam ينكره احد مع شهرته ما هو وند سيدنا عمر انكاري akan wannan tare da cewa abin da ya shahara domin ya yi shi a bayan jama'a sahabbai duk suna gani wa huwa min azhar al-ijma'at al-iqrariyya wannan shi kowa da ijma'i na iqrari fitowa ta hana ana magana da ijma'i sukuki to wannan shi kowa ne fitowa fi wala adi mislihi muawiyah ibn abi sufyan fi khilafatihi lam yasbaq bil sai da mu'awiya ibn abi sufyan lokacin khalifancin sa shi ma da aka samu irin wannan hali da ya tashi addu'a shi ma sai ya dauko wani bawan Allah talihi da ya shahara a lokacin kowa ya ji da salahata da wani ya da tsoron Allah da zudin sa wanda ake cewa sa da zudin al-aswad ya zo da shi kan mimbari ya ce ya musu addu'a ya ce ya ubangiji muna tawassuli da yazid ibn al-aswad kaga mu'awiya sahabi ne da a ce shi kansa ya san tawassuli bin nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da mawqihi mashru' to ba zai yiwu ya bar tawassulin da yake shari'a ne ba kuma ya ubangi ya kama tawassulin da yake dole da jin da aso ta da ne ba ba ta ba amma sai ya shahara da da sallah misal da ake da ai tawassuli da addu'ar mutum ana duba wanda yake salihu wanda yake salihu ba kai kowa da kuci ku ba mu ba ka ce maka addu'a wani sai ja maka ma bala'i Allah ya ce bala'i wannan na ta faɗa kuma ina kana ta sa a ruwa din nan wannan shine babu ruwa ya wato ne da addu'a wani sani ubangiji ya yaye ma wannan mara lafiya rashin lafiyarsa amma sai ka ga wajen bid'a ma sai ga wani ruwa dan bid'a to shi dan bid'a zai yi addu'a a duba addu'a abincin sa abin shan sa aqidar sa to shi yasa sai ya kasance aljanu sai sun fara fawa to dan dan dan kwani shi ne addu'a dan kwani na muke sai da wannan ba tare da shi kana shi saboda ka sai a yi ruwa a yi ruwa da zama sun kamar ma hoton ake tsara masa sai kawai shi ya ce a wace ta ce ita an tare da an yi ruwa an yi koya har yanzu abin da sun yale ya za su yale kullum ma ana bayyana ruwa shi don wani in ya zo ruwa zai bayyana su a wani ruwa saboda sauransu yana musu hidima ta wani lokaci a wasu lokuta to sai a wancan lokacin sani da ake noma wanda aka yi bin salam ابن تيمية يقول فلو كان توسله بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته كتوسلهم في حياته da a ce tawassulin da sahabbai suke yi da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan mutuwarsa kamar da a ce tawassulin su da annabi da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan mutuwarsa kamar tawassulin su ne lokacin yana da rai laqadu da sai su ce wa Umar ko su ce wa Muawiya kaifa natawassalu bi mithli al-Abbas wa Yazid ibn al-Aswad wa nahwihima ya ya zamu yi tawassuli da al-Abbas da Yazid ibn al-Aswad ko wasu irin su wa na'dilu an tawassul bin Nabi sallallahu alaihi wasallam مبرر توسلي النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل الخلائق والنشيد مكي في تنها للتوبكة وهو أفضل الوسائل شيد مكي في تن وسيلة بعد زوى الله وأعظمها عند الله شيد مكي جرما وسيلة وتسال زوى الله da a ce wannan tawassuli da shi bayan babin nan bayan rasu su kamar tawassuli da shi da lokacin yana da rai da kafin sun yi wa sai da uwa ko sai da mawa ya kan yana tabbar na tawassulin da za su yi kai tawassuli da wannan da suke a cikin sallar sallar ba falan ma lam yakun zalika ahadun minhum mutum da wani daga cikin su ba wanda ya faɗa haka wa kan ulima annahu fi hayatihi kuma an san cewa su sahabbai lokacin annabi yana da rai inda ma tawassuli bi du'a'ihi sun yi tawassuli ne da addu'arsa wa shafa'atihi da cetonsa wa ba'da mamatihi bayan rasuwarsa tawassulu bi du'a'i ghairihi sai suka yi tawassuli da addu'ar waninsa wa shafa'ati ghairihi da ceton waninsa ulima anna al-mashru'a inda man daga nan sai aka fahimci kenan ashe abin da yake shari'a wurin sahabbai التوسل بدعاء المتوسل به لابدا shine ai ashe abin da yake shari'a a gurin su shine ai tawassuli da addu'ar wanda ake neman tawassulin da shi ba da zaka ba wato da addu'ar sa ake tawassuli ba da zaka ba wa hadithul a'ma hadithan makawan nan hujjatul li umar wa ammati sahaba hujja ce ne karfafa ra'ayin umar hujja ce da take da sauran sahabbai da suke tare da umar radiyallahu alaihi ajma'in domin al'amara kamar da zai da gabata da addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam yadda yakin hadisi duk da ra'ayin zo daga zan addu'a ne ya zo ya rasu la'ayi zo ne ko in shi ita safarka wa in shi ta da'au laka da'au ma da bal daga kalmomi a da aka yi suka daidaita a cikin siyakin فإنه إنما أمر الأعمى أن يتوكل إلى الله بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه لا بذاته أبندا يا أمر مكاه shi manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi ne ko kuma umira aka umarci makamu an umarce shi ne ta wasu ne zuwa ga Allah da ceto na annabi sallallahu alaihi wasallam da addu'ar na bi zatihi ba da zatin sa ba wa qala lahu fi du'a a addu'ar tashi yace kun ka ce Allahumma shaffi'hu fiyya ya ubangiji ka karba addu'ar sa da nake kaga shi ya masa addu'a yake cewa ubangiji ka karba addu'ar da yake فإذا قدر أن بعض الصحابة أمر غيره وده لا قدر هو لو قدر ولي ده لا قدر ونساش صحابي يا عمر وننسى أن يتوسل بذاته ya yi tawassuli da zatin mai ba yake sallallahu alaihi wasallam la bi shafa'ati ba da cetonsa ba ba da addu'arsa ba wa lam ya'mur bi du'a'il mashru'i bai yi umarni da addu'ar da take ta shari'a ba bal bi ba'dihi وكلب بعضه وترك سائره هو ترك سائره المتضمن للتوسل بشفاعته هو can wancan ruwaya da aka ce shi Usman ibn Hunay ya ce wa wannan mutum ga abin da zaka ce zaka ga cewa a cikin abin da ya koya masa babu Allahumma shafi'u bi wa shafi'ni fi babu a ciki wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya koya wa shi al'ama ya koya masa da wannan ƙari amma ruwayar wancan ta Uthman ibn Hunayf sai ta zo ta zo da wannan tsari ba kaga kenan ya umarce shi ne da wani tashi na addu'a ya bar wani tashi wanda ya kunshi tawassuli da ceton Annabi sallallahu alaihi wasallam to da za a kaddara hakan ma ta faru Uthman ibn Hunayf ya yi wannan umarni din kana ma ba'alahu Umar ibn Khattab to abinda Umar dan Khattab ya aikata huwa yuwafiqu li sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shi ne dace da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar da muka faɗa idan sahabbai biyu suka yi sabani ɗaya ya ce kaza ɗaya ya ce kaza aka kawo ɗaya daga cikin su magana ta ta dace da sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga babu shakka magana ta ce za ta yi rinjaye to anan magana sai ta Umar ko aikin sai na Umar kaga shi ya dace da sunnar ma'aikin sallallahu alaihi wasallam da koyarwar da yayi wa da ma'aiki yayi wa wannan makafa aikin Umar shi ya dace da wannan وكان المخالف لعمر وان يتابع عمر mahjujan abin kamawa hujja ne da sunnar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda ake kamawa hujja ne da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam وكان الحديث الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بيروي لدى النبي صلى الله عليه وسلم حجة عليه لا لا وقل ولا لدى لا لا ابن تيمية قلنا لا يزور ولا لا لا ما تبي يجب أن تسمع ولا dan kada wani ya zata kamar yana rigima da wani sahabi kun gani ko a wannan yana da cikin da dabi a mun mun zo da sunan a matsayin misali amma a bai kamar yadda ya maka a baya shi ma bai fada ba bai faru ba saboda isnadin bai tabbata ba an ce wane ya yi kaza ko wane ya ce kaza aka bincika wane ne ya samo labarin da ga wani makayyaci ko ba aka rasa ba waye ya samo labarin a ce wane ne ci shiga shi bane a ce wane ne ci wallahi shiga shi bane ka ga magana ba ta inganta ba bare har a je a ciwo kala wancan a ce kai kaza ko ka ci kaza to shi yasa ibnu tayyiba da ya tashi ce wa in wa idza qudira anna ba'd sahaba bai kawo magana Uthman ibn Hunayf ba a nan gurin وكان الحديث الذي رواه عن النبي حجة عليه آه، حجة عليه لا يقول سيدا حديث الذي رواه لقى صلى الله عليه وسلم إلى حديث الأعمال حجة لي أكان كما بريش والله أعلم الله
عن الح- عن الحدث بهذه اليمين فإذا لم ي- لم يجزي أن ي- أن يحلف به- بها الرجل ولا ي- ي- يق- يقسم بها على مخلوق فكيف يقسم بها على الخالق جل جلاله
فصل الإقرار على الله بشيء من المخلوقات وأنه القرآن بإن الدنيا ليس شبه ثم ضعيف أكثر كيف كان مكان يقول السميع شيء فصل وأما القسم وأما القسم الثالث مما يسمى توسلا فلا يقدر أحد أن ينقل فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يعتد يعتد به ويعتد به أهل العلم amma kaso na uku daga abin da ake ce masa tawassuli ya faɗa ma a baya akwai tawassuli wanda yake da addu'ar mutum ko da aikinsa wato da addu'ar salihin mutum ko kuma da aikin mutum shi kansa wannan tawassuli ne mashi akwai tawassuli da zatin wani akwai kuma tawassulin da yake al-ihsanu ala Allah bi makhluqati kai wa Allah rantsuwa da wani daga cikin malikan da ya maka ce ubangiji na rantsi da shehuwa da sai ka zuwa ko na rantsi da annabuwa da sai kai ka wannan shi ma suna cewa tawassuli akwai masu yin wannan shi yasa ibnu tabiya yake magana akan haka yace to wannan ismin da ake cewa tawassuli bala ya kadiru ahadun an yaqula fihi annabi sallallahu alaihi wasallam shay babu wani wanda yake iya ya kawo wani abu daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya turo wani abu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai zama hujja ne akan wannan ga ta bihi ahlu dai wanda malamai ke iya hujja da shi kamar ka tattala babu kalari ala zalika kamar yadda bayani shimfiɗaɗɗe ya gabata akan haka in ba manta ba ibn tabiya yayi wannan bayani a baya ga waɗanda suke bin karatu kuma ba sa mantawa فهو الإقسام على الله عز وجل بالأنبياء والسابقين شيء الإقسام على الله رنسوة الله رنسوة الله عز وجل بالأنبياء إذا أدبوا والسالمين للسالمين أو السؤال بأنفسهم وقبع أو بذات شيدان النبوة فإنه لا يقدر أحد أن ينقل به أن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لا مجرد به ya kawo wani abu daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai zama masa hujja akan wannan shay'an zabita wani abu tabbatacce idan dai ba ruwa ruwan da sai ba la fil islam ba zai ya kawo wa akan wannan rantsuwar ba wala aw su'ali bihi ko kuma roƙo da zatin wani annabi ko wani salim wala fil ihsan aw su'ali bi ghayrihi min al makhluqin ko kuma به من أنه هو يؤمن بأنه صلى الله عليه وسلم ولا في الإرسال أو السؤال بغيره أن غير النبي صلى الله عليه وسلم من المؤمنين هو قول حديثي ورقم جاء فتشيا وذاك نولا هذا شو وجه رمسوا koro ko da zatin wani daga cikin halittu ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba fa in kana fil ulama wa sawahu to kola an samu daga cikin wasu malamai cikin wasu malamai suke ya halatta فقد ثبت عن غير واحد من العلماء انه نهى عنه ya tabbata daga malamai daban-daban ba ɗaya ba biyu ba cewa sun hana yin hakan wato in ka ce ai wani malamin ya halatta to malamai da yawa kuma sun hana saboda ka ga shi maganar malamin ka ba za ta zama hujja ba in kuma za ta zama hujja to me zai hana sauran malaman kuma maganganun su zama hujja kaga an samu karin hujjoji guda biyu kenan hujjoji waɗanda suke suka amsa sunan hujja guda biyu ba za su yi karo ba in hakika sai dai rashin fahimta ya sa aka ya sa aka yi aka karo hadisi sahihi wani hadisi sahihi duk sun tabbata ta sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma a ce sun bi karo babu ibn Qudayma yace wanda duk yake cewa akwai yana kalubalen sa ya kawo mun hadisai biyu sahihai da suka da suka duka sun tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke cin karo da juna kawo mun ni kuma zan ga yake ba ka cin karo da juna kuma an ga zamu ya ce hadisi da za ka kaza ya fitar wannan kan kullata ne na kunyarsa ne amma ba wai sai an garo ba kawai haka in aka zai aka warware masa sai ya ga ai babu kan domin ba da bai suna da hanyoyin jam bainal ahadith da hanyoyin dalili tsakanin su suna nan biyu jik da malamai sun yi rubuce rubuce a kan wannan to in ba ka sani ba sai ka cikin cikin to shi ne ibn taymiya yake cewa in ka ce wani malami ya hana ka to malamai kuma da yawa sun hana kaga wannan shi ba zai zama hujja ba sai kowa ya kawo hujja shi a gani يجي فقد ثبت عن غير واحد من العلماء انها انه نهى عنه فتكون مساله نزاع هذا هو مساله جاهيه كده وانا ياتي وانا ياتي يعني هو ايه زي كاو حجه كما تقدم بيانه كما ان بيانه وانا يا جماعه فيرد ما تنازعوا فيه الى الله ورسوله daga zarar abu kuma ya zama abin jayayya wanda ya ce eh wanda ya ce a'a wanda ya ce ai wanda ya ce ka ai to me za a yi sai a mayar da wannan matsalar zuwa ga Allah da manzon menene bayarwa zuwa ga Allah da manzonsa a mayar zuwa ga Alƙur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wa yuji kullu wahid hujjatan kowa ya fito da hujjarsa kowa ya faɗi hujjarsa kan wannan kaga anan ne za a iya tantancewa wane ne ya faɗa magana ta take da hujja wane ne ya faɗa magana ta bata da hujja kama fi sa'ili masaili ne za kamar yadda yake faruwa a cikin sauran matsaloli da ake da zai ake da hujja a kansu kowace matsala ka ji an ce an samu saɓani to kaka ce shi kenan ni duk inda na yi ba sai dai ne akwai wanda suke ganin inda an kawo shi kenan sai kaga an kawo matsala sai kawai malamin ce ai kawai an samu wasu ce eh wasu ce a ma'ana kawai ka yi zaɓi kanka me zuciyarka take so eh din ko a in kai dan eh din ne sai ka samu da eh in kai dan a din ne sai ka ce a kaga wannan ba addini ba akwai almasa'il khilafiyya akwai almasa'il ijtihadiyya wasu suna hada waɗannan abubuwan biyu su yi musu wasan karama wuce masa'il alkhilafiyya shine mas'alar da aka samu sabani wannan yace eh wannan yace a wannan yace ai wannan yace kai wannan yace har wannan yace halal wannan yace wajibi wannan yace makaruhi wannan yace mustahab wannan aka samu kowa ya faɗi hukuncin da yake ganin shi shine daidai zai yiwu ɗaya daga cikin waɗannan yana da hujja sauran ba su da hujja mai cewa wajibi shi yake da hujja mai cewa makaruhi ba da hujja ko mai cewa makaruhi shi yake da hujja mai cewa wajibi ba da hujja kaga ana koda an samu sabani akwai inda za a yi akwai inda za a yake da hujja a hannunsa wannan matsala za ta ce matsala ce lafiya Matsar kalmar khilaf a nan ba shi yake nuna cewa babu wani bangare da ya fi karfi ba a cikin masu jayayya akwai matsala ijtihadiyya matsala ijtihadiyya ita ce matsalar da babu nassi a cikin ta ma'ana babu aya karara babu hadisi karara a kanta wani abu ne sabo yana buƙatar bincike domin a gano a ƙarƙashin wace matsala za a tura shi sai malamai wanda ya tashi a ƙarƙashin matsala kaza wanda ya tashi a ƙarƙashin matsala kaza sai su sabani kaga ana ijtihadi matsalar ce ita da babu nasi ko kuma nassin na da mu'tabar ne nassi ne zai iya daukar fuska biyu zai iya daukar wannan zai iya daukar wannan to anan za ka iya matsala ce wanda yake akwai sabani akai matsala ce ta ishtihadi zai yi wannan ne daidai zai yi wannan ne daidai a duk da hakan ma za ka ga malamai ko dalibai sukan yi kokari su ga cewa duk da istihadi ne wanne ne kiyasin sa ya fi ƙarfi sai su karkata zuwa gare shi amma ko ba za su da kai baya a kan wancan ba saboda duka dai matsalar ai ba da wani misali zan yi kamar ta tsago da gurkuku hannu za a mayar ko saki za a yi lokacin da ka tsago da gurkuku za ka fita hannun ka ko za ka mayar kaga anan babu nasin da yace saki babu nasin da yace rike sauran ka wasu malamai suka ce rike wasu suka ce saki kaga nan matsala ce ijtihadiyya idan malami ya zo zai yi bayanin ra'ayinsa zai faɗi irin kara'i wasu irin dalilai haka da yake ganin za su ƙarfafi janibinsa mai sa a masa mashi ma zai faɗi nashi wanda yake tsammanin za su ƙarfafi janibinsa idan ya zafi a riƙe to kada ya dinga halalar da suke idan kuma shi mai saki ya zaɓa a saki kada ainihin shi kuma ya dinga yi wa mai riƙewa wani kalle-kalle shi yasa lokacin da Sheikh Nasir bin Al-Albani yace yake wa bid'a ce malamai sun bi nauyin magana cewa abin bid'a sama Imam Ahmad da aka tambaye shi sai yake duk dai ba ana ka saki ka rike to kaga ai abin bid'a ne ba zai daidaita bid'a da sunna ba zai ce da sunna da bid'a da sunna to kaga anan abin da yake ɗalibi zai shine duba bangarori biyu ga cewa wane ne hujja ta tafi ta fi karfi amma kuma kada ya tada zani ya ce ai bai ai bai yadda ba misali na biyu kamar jam'u bai da salatai afuwa kamar jama'atan fi masjidin lahu imamu rafi yin jami'i biyu a masallacin da yake da limamin rafi malami sun saka sun ce eh wasu sun ce a'a to wanda suka ce eh ma'ana za su iya yin jam'i daya biyu ba iyaka a masallacin da yake da limami za su bi bayan an gama to zo su ba su ina ko wasu ba su ina wasu kuma suka ce a ra'ayi in aka gama sallah ba su da liman za su bi ya gama sallah an kun bi kowa ya yi kadai ni kuma za ku je ku fito ku tafi gidan ku kada ku yi mana a masallaci to kaga wanda zai dau wannan ko wanda zai dau wannan duk matsalar babu wani nasi kara wanda zai ke ce maka ayi ko ka ayi an samu hadisin cewa manzo ya yi da wasu ya samu ayi sallah ya koma bai dawo zo masallaci a gida wanda ya sa imamu shafi'i ya rike cewa ba a yi wanda shi man ban malik yana kan wannan yana kan wannan ra'ayi ba a mai mai tabin nan imamu shafi'i yana cewa shi duk waɗanda ya gamu da su cikin sallah bai da suna da bai sallah kuma suka ce a za a yi saboda hadisi wani ya tashi maka sadaka a shi ma jami'i ne ko a masallaci wani to wanda zai karɓi daga cewa ba za a yi ba kamar ni din nan kamata kuma da kamata kuma wani na wannan matsalar yan jami'i biyu da ɗan jami'i ɗaya kuma shi ke nan sai mai ƙungiya ƙungiya yan jami'i biyu ƙungiya sai da zama aƙida sai ga an shiga rigima to wannan duk ƙarancin ji zai fi kawo matsala idan babu na tsirkar a cikin ta wanda zai raba gaddama to kowa ya rika fahimtar ta baki ya gudu abinda ka gamsu da shi ka bauta wa Allah shi bisa bisa abinda kake ganin shi da gudu a wurin da gudu ba kai abu da zan zuciya ba to saboda haka cewa an yi sabani a matsala ba shi yake nuna cewa shi ke na kowanne ka dauka ya ba sai idan matsala ijtihadiyya ce amma in sabani ne a cikin ita ballar aqida ba ai sabani ba wasu su ce kaza wasu su ce kaza kuma daga cikin malamai din amma wannan bai hana a ce magana su kuskure ba ce saboda za saba wa aya ko hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam haka ita kanta wannan matsala matsala ce ta nida matsala ce da za a mayar da ita zuwa ga alqur'ani da sunna domin a ga me zai iya zai karfafi a wata bangare za su samu za su samu goyon baya yace wa yau dai kullu wahidin hujjatahu kowanne ɗaya daga cikin su ya bayyana hujjarsa garara kama fi sa'iri masailin niza kamar yadda yake cikin sauran matsaloli da aka ja in ja a kansu walai ta hada min masailin ba da ijma'il musulmi kada ba daga cikin matsaloli da hukuma ka ce wanda bai yarda ba a dakin shi a ce ban yarda da kawai su da za su ba ce a dakin shi bai ba za a wannan ijma'in musulmi ba babu wannan masala tawassuli bizzat kalmari ce masala ce da akai nizari wani ya faɗi ra'ayinsa wanda ya faɗi ra'ayinsa sai a duba a ga wane ne yake da ƙarfin hujja amma ba a kama wani wanda ya saba a yi masa ɗora dan ne kamar yadda ya tafa ruwa a wasu a wasu lokuta a kan sabani na mazhaba sai a nan kada wa mutum akwai wanda ya shiga kamar yadda yake a cikin littafin bala bala yanzu da kake cikin alƙawarin musulmi yake ba da labarin cewa wani ya shiga wani masallaci na na yan yan ahna yan abu hanifa to kun san su wanda ya ba ba a motsa shi a mazhaba su ba a motsawa shi kuma da motsawa ne dan bai san ba mazhaba abu hanifa yake ya shiga yana sallah yana motsawa ashe wani da yake kusa da shi haushi da haushi ya sa ya zo wuya kawai sai kama hannun da sai ka kai kai ya masa ya ba saboda ya ka ya ba shi da wannan hukuma ana ce in na iyaka sai ka gaba a mota wacce kuma ya gana mota sai ku yi ku yi zube kokari a ta na hujja kuma ya zuba nashi kawo ka kawo ka a duba a ga tawa ciki hujja amma kawai kai a masa dan yana wani yaro ya yi sallah da takalmi da wanda alwan sharifi yake faɗa mai arin ma'auru ya yi sallah da takalmi a masallacin da ya yi da shi ɗaya da hujja wai ya yi da sanin rashin sanin masa'il matsala ina ko za duk da ake kawa ba duka ake ba ba uba ake ba shi ne ibnu taymiya ce ba ta daga cikin matsala ta uku ba bi ijma'il muslimina da ijma'il musulmi duka bal al mu'aqib ala zalika ko wanda zai ce zai yi wani uba akan wannan معتدل لن تأتل جاهل جاهل ظالم الذلك بل المعاتب على ذلك معتدل جاهل zalim dan ta'adda ne jahili a zalim to muna wani zamani da yan ta'addadin jahilan a zalimin suna da yawa kuma suna nan suna ta'addanci su da zalunci su da jahilci kan abin da bai kai kake da gaskiya kai kake da hujja kai kake da bukhari da muslim da abu dawud da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah da ahmad akan matsala din shi bai da kowa akan tafi shi ne sa amma kuma zai zai zai ce zai banga zai rusa maka masallaci ko zai dake ka ko zai zaga yanda ba su mari ka haka babu shakka wannan cikakken dan ta'adda jahili dan zai inna al-qa'ila bi hada mai faɗar wannan ra'ayi kan kana ma sanatul ulama ya faɗa abinda malamai sun faɗa gabaninsa duk matsalolin da muke faɗa ana ja da mu akan su babu wanda mu ne muka kirkire su muka kago su muka kera su a yanzu duk abin da muke faɗa za mu ɗauko da tafai waɗanda wasu ma an rubuta su sama da shekara dubu mu hujja da su wani abu ne da ya gangaro tarihi bayan za su faɗa sa ba kuma malamai suke faɗa sa kuma da tafan da aka faɗa suna nan a tsakankanin musulmi ana karanta su ana ana amfana da su babu abin da muke faɗa da kashin kawai kawai da ra'ayinmu amma bida da aka aka haifa a gaban idanka wanda ba ta da wani asali akwai bida da da ba ta wuce iyakan ba akwai wani da da yanzu ko shekara ɗaya ba ta cika ba ana jayayya da kai akan abinda ana rigima da kai ana dukan ka ana zakin ka ana kulle ka ana rusa maka masallaci akan abin da ana yin shi sama da shekara dubu kana da littattafai barkatai sun fi dubu a kai wani kuma ya kirkiro nashi yau yau kuma yana yi cikin yancinsa yana walwala cikin aikinsa babu wanda yake daga masa kara akwai adalci a nan abu adalci والمنكر عليه ليس معه نقل يجب اتباعه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه me yi maka inkari akan abin da kake yi shi ko ba ya da wani nassi wata ruwaya wacce take wajibi a yi aiki da ita ko ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya da yanzu mai maulidi zai kawo maka hadisi akan maulidi zai kawo maka hadisi annabi ya yi azumi ran da kuma to kai azumin kai wanda kake ga maka ya duka ya azumin kuma a shekara shi ne sai annabi Muhammad kuma ka so ka ga ka baka ni ka baka ka wani ka wani ba zai kawo ka hujja sai daga cikin da baka bai ba wannan ce muka ai za ka nasa akwai sunan san annabin ya riga ya ya ci karfin zuciyar su ba ta bukatar sai an yi musu caji amma mu yanzu abin yana bukatar caji shekara sai ka idan kuma sai a shekara shekara in dai da bukatar caji ai caji nan kullum ba saboda ka in dai mawulidin nan caji ne a kan san maza Allah ba mu wannan cikin caji nan samu bai gairi lahi la bil anbiya wala bi ghairi ya tabbata bai halatta a yi rantsuwa da wani Allah ba annabi ne na wani annabi ne kama sababa basul kalam fi da ghairi zalika kamar yadda magana shimfidaddiya ta targa ta gabata wajen tabbatar da wannan wa qad ittafaqa al ulama ala annahu la yajuz ina da sai mu tsaya nan ba wai dan kiran sallar da ake ba idan za mu yi sabo hakikanin zuhudu a duniya abinda ake nufi da zuhudu a zuhudu a duniya shi ne ubangiji ya baka duniya ta ba ta a tafi hannun da ta kawai da zuciyarka in kuɗi kuɗi da shi kada wannan kuɗin na hana ka bin Allah kada wannan kuɗin ya samu a girman kai da ta kai saura da ka mutane kada wannan kuɗin ya saka ka addini ko masu addini ko zuwa wurin wanda ake addini kada wannan kuɗin ya saka kangare wa Allah da zama da kudin kayi amfani da shi wajen ya taimaka maka ka bauta wa Allah kayi amfani da shi wajen ka gumta addini ka kudin nan bai shagaltar da kai daga biyayyar Allah ba wannan shi ne azzuhu wanda yake da shi shi ke zuhur ba wanda ba shi ba amma kai shi to da zuhur da ya halatta mutum ya rubuta wata aya daga alƙur'ani ya rasa da yawon wannan bai tabbata daga umarnin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi kuma bai tabbata daga sauran manyan sahabbai kuma abin da aka samu aka farwato daga Abdullahi dan Amr dan As cewa muna koya wa ƴaƴansa addu'a na a'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wa lamma wa min kulli aibin tamma yana koya wa ƴaƴansa wanda ba zai iya karantawa ba sai ya rubuta a jikin wani allo zai lafiya masa wannan ya sa wasu kuce kenan za a iya rubuta a lafiya saboda ya yi wasu kuma suka ce a shi kansa sinadin zuwa ga Allah ya amma da aka so magana a kansa kuma ko da ma ya tabbata ba da ba ka da tabbata cewa a matsayin na ya rubuta ta ya rubuta dan yaron ya gani yana karantawa kuma an ba ya rubuta masa bane dan ya zama wato kamar la yana yawo da shi sannan an samu abdullahi dan mas'ud yana da tsara da kuma la ya kuma da shi abdullahi dan mas'ud sahabi ne ba kuma sannan hujjoji waɗansu da zama suna nuna cewa la ya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma bai bambance ba tsakanin wacce za a rubuta da alƙur'ani da wacce ba za a rubuta da alƙur'ani man ta amma sai a rubuta da ibrahim ban ta Allah na kuma mutum ba da ashira da sauran hadisi irin wannan don haka ne da zama wacce tsakanin wannan da wannan sannan kuma wanda duk yake rataye wani abu a matsayin laya ko abin da zo kan duhu to tari za ka samu dogaran ka da Allah yana da yana za ka samu idan ya shiga wani yanki ya shiga wani bala'i ya samu kuɗi to sai ka yana kallon laya ke da mun ta ko ran da ya manta kuma ya shiga wani yanki aka yi abin ya tuna da shi sai ka yana ya zama da shi ba kaga ya manta cewa Allah kuma ya rawar da shi a jikin ko ba ya to kaga wanda yana kawo rauni a cikin kawo sannan kuma ya fitar da alƙur'ani daga magasunin sa alƙur'ani an saukar da shi domin a yi da dabbori da sun kare shi da domin ayi wa'azi da shi ba da kawai an karbi da ana rafi ana yawo da shi ba wanda zai bai da alƙur'ani kan gura kun gura da yawa kaga ya fitar da alƙur'ani daga magasunin da ubangiji ya saukar da shi domin sa sannan kuma idan yara ƙanana ta wa alƙur'ani nan zai sa a shiga da shi cikin najasa ta duba cewa a sallallahu alaihi wasallam ba a shiga wannan ɗaki jirgin sa wanda yake da sunan ma'arafin nan wanda yake da sunan muhammadu sallallahu alaihi wasallam da wala kana kai la ka shiga da ita sufurul fatiha ce ka shiga da ita daga nan ma ka ka gitta ka gitta alqur'ani zuwa ga abin da yake ba ya saba zuwa ma alqur'ani sannan yaro ne karami zai ce ma tawa ba zai iya shiga da ita da wannan kuma kai ne za ka tafi wannan yau domin shi ba ba fara rubuta ba ta ba kai ne karatu ya mata kai ne bai kamar da mai aka zai ci ta wasu kuma alawa na to haka nan kuma buɗe wannan kofar za ta zama wata dama ce da wasu za su yi amfani idan ka ce ka Qur'ani da wasu za su yi amfani da wannan wanda ba Qur'ani da ba kuma su ya rubuta wa suna sa wuta da yawo kaga an buɗe musu sabanin idan aka hana din kamar yadda na yi ya hana karar ba tare da yawa da shi ba kaga a nan an toshe wannan kofar kawai da wani zai ya ce gani kawai sai da ita ka zo da kan wannan Qur'ani da ko da kan wannan mamman za su yi ba Rukawar kuma kasuwa daga inda ta na na na na ruwa ke ɗaura zuwa wa'azi. Daga inda ta ma wata a ce da dubu ma'ana alƙur'ani ba dole za ka buɗa sai ka zama kuɗe dangane ya yi da ya yi sai ka ga wani abu abu wani wani abin nan wani shugari haka za ka ga wani bishiya bishiya wani abu kamar guda shi ake shi ake dan su wani da ake bayar da daura in ba su ga nan abu abu da shi ko bai gani ba ba shi da cewa abu da shi ba to dan saboda shi ne yin wannan abu ana biyan shi ya yi wa aikin ka kome to dole ne ya maka wannan shi ya maka gida gida in alqur'ani ne ba alƙazu alaikum ba amma din abu da mu sun ga da ke ka sunan nan na yi wa sunan wannan dole kuma alaƙa ɗin zai kawo irin waɗannan duk su shigowa saboda haka wannan shi ne abin da ya kawo kuma saboda haka magana mafi mafi inganci mafi rinjaye domin na malamai shi ne idan kawai da alƙur'ani ce akwai mafi da za su iya faruwa a dalilin da za a saboda haka zai za ka shi ne daidai ya ce a ga maka kamar mafi da kana da kana wa wannan wannan wannan ba masu yin ko sha da dan rubuta kusuri a kan rafiya sha an samu da daga cikin makamata sun yi wannan illa da abbas ana kowa da gare shi shi kan sai da kuma ya shi da ya shi yana ba wa sha Thank you. amma kawai kawai wani abu da kuma yin kuma yin abin nan mutum ya yi aiki da wani wuri da aiki da na alkhairi kwarai da wani yana da wani kawai da ana halatta alƙur'ani da ya ubangiji dan hannun da nayi da yin kaza kai sadaka a ce ubangiji dan sadaka ta kai mun kaza kai sai a ce ubangiji dan na mutum nan kai mun kaza kai haji kai kuma kai addu'a saboda wannan aikin da kai wani biya halin da shari'a yana da mutum da wasu menene ingancin hadisin ikhtilafu ummati rahma tsakanin al'umma ta rahma ne wannan ba hadisi bane na yi asali ba da kuma shi ba wani da shi hadisi ma da yau ne da a ce kawai da kuma yawa ba shi wasu wanda ba su san hadisi ba ba ba hadisi ba ina iya yin azumin arfa idan ya haɗu da ranar ni da kasancewa idan lissafi ya fara da na to ai shi ilin lai ana yi shi ne saboda kai waɗanda suka hawa arfa jiya murna ya za ka yi suna can hawa arfa kuma kai na kana yi wannan duk irin shi maka san da gaskiya kawai haka idi ranar da mutane suke hawa arfa ka shekarun arfa su ne arfa dai ce a duniya ba a arfa da yawa ba ba arfa saboda haka wanda ne ya yanka ranar ya yanka ranar akwai wani abu da yawan zaka a kan yin kamar ce ranar juma'a wallahi ban sani ba ban sani ba ko kowa ban sani ba ce shi ɗalibi ne wanda yake zuwa wuraren karatu wanda ya koma gida ko ya koma kokarin da zaka abin da yake kowa amma wani amarci ya ke to shi da Allah ya amfani da abin da zai hana shi bacci kamar kwaya ko ganyen shayi shayi wanda ba zai ba ba ba ba ba ya ba su ba za ka yi shan shayi irin na buga ya kuma ba ba ko wani eh ka ci ya shayi ne da ya da da ke daga ada ada ada yang gimana nak dia mana dia apa ada yang Orang itu dia Kaca idan mutum ya samu sabani tsakanin malamai sai ya ɗauki daya ko amfani da shi sai ka ce haka ba addini ba ne to me za ka ce da tsakanin mazhabobin ni yanzu na faɗi wata magana wannan ba wani abu da yake yawa za ka je magana da ne danna danna da auka ne kuma ba wani abu da mu yanzu nan malin kafin wani malamin da ya ba to ba ce kuma ka a tafi magana da rabar da malamin ai ba ka mace ba maganar malamin ta ba wa wanda a da sallar da ba a tafi wannan ba wannan ba ba da zafin da yake wura ko da akwai ko da addu'a ta eh akan addu'a ta kamar ma'aikin sallallahu alaihi wasallam lokacin da yake dare ba mu tsamani akan da yake da addu'a haka nan duk wani salihin da kuke tare da shi ko da salihin da ba ba ba mu tsamani akan ka ne mai yawan addu'a ko da addu'a kai addu'a shi ma kuma ko sai akwai wajen addu'a wannan ba mu tsamani kowa ya yarda da wannan amma da wasu ne da zaɓi bayan ya bar duniya ya koyi dan uwa ne yi min kaza to shin wannan ya dace da abinda za ka roƙi Allah da shi domin addu'a Allah yana karɓa addu'a idan ka roƙe shi da abin da ya dace da addu'a da kake yi amma in ka roƙe shi da wani abu wanda ba ka da alaƙa da shi to anan ne matsalar a yanzu misali da zan zan mana wasu za su ce da kai dan san annabi ne kuma yayi wanda ba amma ka iya cewa Allah dan san da nake wa Allah